إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قاشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke ungula karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 28 ga watan jumadar ula hijira shekara 447 wanda ya dace da 19 ga watan 11 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 62 cikin littafin riyadu salihin muna cikin dai babu raja kamna kenan fata tagari mun kari hadisin jabir a sati da ya gabata mai bayanin cewa wani balaraban ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ya manzan allah menene abu guda biyu masu tabbatarwa ko wajabtarwa ya ce duk wanda ya mutu bai shirka ba da Allah da komi tabbas zai shiga aljanna wannan tabbas ne haka duk wanda ya mutu yana shirka da Allah shi kuma tabbas zai shiga wuta shi ne ƙarshen karatunmu na sati da ya gabata yau za mu hara ya ce wa an anas radiyallahu anhu أن النبي صلى أن النبي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردفوه ردفوه على رهن قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تعثما متفق عليه abin da ke wannan ruwaya anas bin malik ke bada labarin cewa wata rana annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'adu da difuhu mu'ad yana kuturin shi kuturi shi na radif kana kan dabba ka ɗauko wani a baya ka rungo shi a baya shi na radif kenan mu'az iya kuturin cikin bayan annabi kenan allah rahal akan dabba da yake sama wancan tago da yake abu suna tare kenan kwarai adam bayan mun karanta yanda annabi sallallahu alaihi yake san mu'az ya mu'az inni uhibbuk kwarai da makusanci ne masoyin annabi sallallahu alaihi haka yace ya mu'az inni uhibbuk ina san ka mu'az wanda ya gaya mai cewa kakka fasa faɗin dukkan bayan sallah kakka bar faɗin اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك haka annabi kuma duk sallah kaka bar haka nan abu ne guda uku in an ka samu ba abin da ka rasa a duniya Allah ka taimake ni alam a'ini ala dhikrika Allah ka taimake ni zama to mai yawan ambatanka an san ambatan Allah da yake fa'ida da kare mutum daga sharrin shaytani wa dhikr wa shukrik kuma ka taimake ni kan godiya gare ka gode ma ni'imaka kuma wa husn ibadatak ka taimake ni kan kyautata ibadarka ba shi gidan garewa ya ce ma'azu kakka fasa wannan duk sallah kakka bar wani abin kai barka ke yin wake na kai bar mu Allah taimaka kenan nan iyakan da kace da mu'az musulina musulina annabi ƙwarya annabi ya san shi to shi nan kadan soyayya annabi ya dauko shi akan kuduri gashi gashi a bayan shi dauko shi tana tahiyya to suna cikin wannan tahiyya ne sai manzo Allah ya ce ya mu'az yace labbaika ya rasulullah wa sa'adaik amsa kira kaman kullum kullum muna nan muna amsa kira ko muna taimakon lamarin ka ya rasulullah shi kaman labbaika amsa kira ya sake cewa da ya mu'ad ya sake cewa da labbaika ya rasulullah wa sa'adaik amsa kira taimakon lamarin ka rasulullah ya mu'ad ya ce labbaika ya rasulullah wa sa'adaik sai da su uku don akwai jan hankali kamar da wata mas'ala da zai gabatar mai da ita ya kwarya ji hankalin shi da wannan kalmomi yanzu sai yake ce mishi ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار يتي يا معاذ باب ونباوة دباوة دي شيدا باب أبن بوتا دا غسكيا سي الله ya shaida Muhammadu manzo bawan Allah ne manzan Allah ne amma yayi wannan kalmomi wannan shaida da yayi yayi ta min kalbihi sidqa min kalbihi har zuci har zuci da gaske haka ne inda ya haka da gaske illa haramahu Allah ala nafsi Allah ya haramta wuta cin shi Allah zai haramta shi ga wuta ba ta iya kona shi sai mu'az da ya ji haka kware bushara ce ya ce ya rasulallah afala ukhbira biha an-nas fastabshuru ya manzan Allah ba zan ba mutane ba wannan labarin su yi horin ciki su yi bushara na wannan fadala ƙal hicim idan ya takilu mana iz aka baratahun in har ka ba su wannan labari wannan gara basa za su dogara da ita kuma su fasa aiki sun su kalmashi su kalmashi da shi kace sun kare shi kenan wannan iya tabbatar ma da maganar mahimmancin kalmar tauhidi da fadalata to wannan iya tabbatar ma da ta sidikan min kalbihi an ce mai wannan irin wannan imani zai saba ma Allah zai bar hanyar Allah iya da wahala inda har da gaske da wani imanin haki an ce wannan bai hana wasu domin kullum ko ƙur'ani ko sunna shashin suke fassara shashi wannan bayan hana wani abu daban wani kamu daban amma dai tabbas wannan fadalar kalmar tafhiri ta tabbatatta wasu abu sun ka akan wasu abu daban bai hana Allah kama ka amma dai karshe ko gahara ko kai tsaye aljanna tabbas in dai kalmar tafhiri ta ginu wannan annabi kenan ya ga mu'az kenan kai baza magana da mutane ragwagi da sai sai saboda shi kenan mantar kuma ga kalman an kare shi ba yana yake ba kenan tunda mutum ta ne ba annabi ya kare ya da ta gudun wancan abu to amma ce fa akhbara biya mu'az inda mutu ta asuma mu'az a wajen mutuwa sai ba da wannan labarin duk can an ce me kai bada amma na menene an ce iya gudun kuma nan iya iya da zabi abin ana gudun wani matsala ce to mana kuma ya gota babban matsala boye ilimi boye wani wata ilimi ne daban da ya sani kuma annabi ta aka da lita idan ya takilu ba ta kai hudi ba gudun kasa dogara da shi su wasa aiki kuma yanzu a nan ai ya ba su labarin gaba daya gudun dogara da ruwayar ka ta ana ka aiki da ya ka gaba daya to a kira ta a wajen mutuwa mu'az ya ba da wannan labari don gudun laihin ɓoye ilimi yace ta'assuman sai ba ta labari ga wata magana da yaji kenan hadisi wannan kenan hadisin mu'az ya ba da labarin shi wajen mutuwar shi din da fadala ce ta muhimmancin mutuwa da tauhidi yace wa ana abi hurairah radiyallahu anhu aw abi sa'id al-khudri shakka rawi wala yaduru shakka fi ahli sahabi nan shi mai ruwa shin abu huraira ne ya hudu magana ko abu sa'id ne cikin biyu ne dai shi mai ruwa zai ba labarin wannan ɗaya shin abu huraira kusa abu sa'id kullum ne suka ba labarin to shi an ce wannan abin da inda aka ce sahabi ne ko da baka san ba sunan shi bai cutar da wannan labari in dai sahabin ne ko baka san ko ne ne ko wani kin ne ko wani kin ne in dai sahabi ne ba cutarwa kuma wani ne na sahabi ne bai cutar da kai bangaren sanadi ce li'annahum kulluhum udul domin dukkan sahabai udul ne mana adale ne a daukar labarin su a labarin suka bada menene labarin na Abu Hurairah ko Abu Sa'id lamma kana gazawat tabuk asaban nasa maja'atun faƙalu ya rasulallah lau azinta lana fanaharna nawadihana fa'akanna waddahanna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنتع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكف الذرة بكف الذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على ندع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعان إلا ملأوه وأكلوا وأكلوا حتى شبعوا وفضل الفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة رواه مسلم abin da yake ruwayar cewa lamma kan gazo ta tabuk a yakin tabuk an san cikin yaƙi da annabi ba yaƙin da aka wa tattali kun ba yaƙi wanda aka yi dogon tahiya mai wahala dai a zamani mai wahala irin shi yaƙi na shahararre din da ba a buga ba irin wannan buga ta yaƙi to a wannan yaƙi na tabuk wannan shine kayan a fara wa'azi lokacin ana wa'azin tilmi wani kasar da lokacin ba wa'azi kwarai ya shahara wani mai wa'azin tabuka yaƙin tabuka ka nan gujin ba nan gujin akwai wanda nan gujin bai kasar shi wancan ayyan wani nigeria ne bai da iya da kasar aka ta yadawa yakin tabuka gudunmuwa gari kaza soji dubu kaza su kaza dubu kaza su soji kaza dubbannan soji na gudunmuwa ko wanda aka zo karshen lamari wanda sai da na ali ya zo zai damara wanda annabi ya diba ina ali ki tabuka aka ci ali ya gida ko iya ciwon ido ko wanda annabi ya aiki suka ta kai mishi aka je dauko doki in yi damara in yi damara kudin damara ya ta cire an yi damara shi majikin shi ta kasa da ruwa doki ya cire in yi damar doki ya cire kashi da tsawa ta ce tana bin shi bashi don wai a samu ya yi jikin shi ne mutu shi kenan ya yi damara doki ne kasa dokuwa kun doki cirewa yake aka sauka da dokin kun fekun irin doki sa ce mara tushe kwanan ta karya aka ta yada kwanan lokacin babu wazi mutane suna ji suna kamar su kuka kai gudun wane ne aliyar ya rasu lallai na wa kalla alƙawali he ƙasa ta cika gaban doki na wa ƙasa wai jini he ya gama gaban doki shi kenan ya kashi kafurai jinin har ya ka gaban doki shi ya zo alaji na baka nan ya ce ya rasu da na yi na yaƙi jini bai gaci in bi kama ya rasu da zan gama da sahabbanka haka haka ƙasa take zan gama da sahabbai wai tuwon abu ne kama a tatsuniya wai jini ne ya taɓa cika ƙasa har kai gaban doki don na kisa ce lokacin ba wa'azi ne da Allah shirya da magwadiya a takaice da tabuk yaƙi ne da annabi ya ma shiri na musamman to a wannan yaƙi na tabuk asaban nasa maja'atu ƙwarai yunwa ta ta kenan babu abudun ya ƙare an samu matsala ta abinci faƙalu suka ce ya rasulallah lau azinta lana fanaharna nawadihana da ka ba mu uzini mu soke raƙunmu annadih taguwa sai ta ɗauko ruwa ko aikin zai wahala ake ta aiki aikunan taguwa ta ɗauko ruwa ana kan da ta taguwa kenan da kawo dama mun yanka tagoyinmu dabbobin ta kasar raƙumi ga ruwa da yake tallaba a cikin shi kuma ga nama ko ya ce kenan sun nemi uzinin annabi ba su dama su yanka raƙuma don su samu ruwa da abinci su to abincin da ake ci ya sai ya ce fa'akanna wadda hanna mu ci abinci nama kuma mu samu mai ya kitse shi na dahan haka suka ba da shawara faƙada rasulullah sallallahu ala'uwa ifa'alu na bece ku je ku yanka a je a yanka to ganin haka umar ya ga abin wannan bai dace ba tunda annaba wahi ba ne ba shawara ce annabi kan yi ba da shawara ko shawara a gaggawar ta yi ta da iya manzana mace a tunda ba wahi ba ne ba da annabi ta abin da ba wahi ba yana shawara kun suka ba da zai sanar su don nan gaza ga duka fata a rasulullah an abin da in dai ba wahi ba ne ba suna mai magana can kaza ya kamata kamar da rasulullah ta umar ya ga wani abin bai dace a yaka ba shi ne umar shi ne ce faja umar radiyal anhu faqal he umar zauja annabi sallama yace ya rasulullah ya manzo Allah in fa'alta qallu zahar in wani abin da kawadi in aka yi haka abin hawa za su kadan shine zahar mana abin hawa abin hawa zai kadan ya rasulullah walakin amma abin da rasulullah ud'uhum bi fadal azwajihim kai kira ko ya kawo abin da ya mai saura na guziri ko muka dage kowa ka abin da ya saura wajen ka abin ya gare kowa ya kawo saura ka sa kowa ka sauran guzunin shi sun mudu'ullah lahum alaiha bil barka ka roki Allah Allah ya ma wannan abincin albarka umar ka wannan shawara ka roki Allah abin da saura Allah ya ma wannan abin da suka kawo albarka ta sa annabi ya da addu'a ko kuma ya da albarka ya da ya roƙo Allah albarka Allah ya ba abin albarka shikenan ya ce yin haka la'allallah ya ji alif sidar karbarka ya ce iya zai yi allah ya sanya ma wani abin albarka da kame addu'a ke shi ke na huta da yankan abu sai ba annabi ya amsa ya ce faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ya ce annabi ce na'am kenan haka kin zai shi kenan annabi fada'a bi nata'in fa basatahu nata'a ko nata'i kaman abin shimura na da fata ake yin abin shimura ne a gyara wata a gyara da kyau na ana bukata akwai aka kamar da da suka ta sufura ta laraba ya shimura ta kuma ka abinci a zuba sama a cikin kamar wata ce da ake shimudawa na abinci annabi sai aka wata aka shimuda shikenan fa ba sai ta shimuda wannan wata su ma da bi fadal azwadati kowa ya kawo abin da ya mai saura na guzurin shi kowa ya kawo sauran guzurin shi aka kawo faja'ala ar-rajul yaju bi kaffi dhurra wani zai zo da tayin hannu da mai saura na dawa tayin hannu da zai zuba wa yaju al-akhar bi kaffi tamar wani zaka da binu tayin hannu ya zuba ba abin ya kare wa yaju al-akhar bi kisra wani zaka man guntun gurasa gunto an gunta an gunta wannan dawo zai ka aje ana haka ana kawowa hatta jtama ala nad'in min zalika shay'in yasir har aka tara da abin da tara dan kadan ne a wannan hata kadai ba cika shi ba hata kanta ba cika ta ba abin guda aka tara da dan abu kadan aka tara abin da ya samu shikenan fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil barka annabi ya roki Allah Allah ya roka ya samu wannan abin albarka addu'a yayi ta Allah ya albarka cikin wannan abu da ya ƙare addu'a sun maƙal sai ce musu hudu fi au'iyyatikum kowa ya cika kayan shi kowa duk mai kayan ɗauka zo kwasa kowa ya ce fa'akadu fi au'iyyatihim suka rika kwasa suna cika duwani makayi au'iyya duwani makaminsu suka rika cika makayinsu hatta ma taraku fil askari wa'an illa mal'u hira duk wani makayi da yake wurin kaf kowanne sai da aka cika shi tafi da cika aka cika makayi tab da dan wani abu sa albarka bayan an cika duk abin da aka cika na makayi wa akalu suka ci kuma a wannan abinci na wannan kan aka ci can ajiya su kur kuma aka ci wannan hatta shabi kowa ya kushi wa fadala fadala wa fadala fadalatun sai kuma saura ya saura juwa an cika makayi an ci an kushi kuma aka yi saura a saman wannan na tarki a nan ne faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ya ce na shaida tabbas babu abin bauta da gaskiya sai Allah ni kuma manzo ne na Allah tabbas ana bai tabbata haka ne sai annabi sauke yake ce musu la yalqa Allah bihi ma abdun ghayr shakil ba wani bawa da zai iske Allah ma'ana ya gamu da Allah da wa'annan kalmomi na ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba bawan da zai gamu da Allah da wa'annan kalma tabbatattu kuma ka haɗe su gayar shakin ba ka kokonto ko ɗaya ba wanda zai gamu da Allah da wannan kalma guda biyu cika ku ba shakka fa yuhjaba an jana har shiga aljanna kina kun shiga ne kai aljanna ba mai hana shiga aljanna inda ya mutu da wannan abin tabbas wannan rawa muslim wa an itban bin malik رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل, قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي شيازه فوددت أنك تأتي فتسلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فبصر أبن دويتي وانا اتبان بن مالك يبان لابان تشيوا اتبان أسأقى matsayin shi yana daga cikin wanda aka yi badar da su yake ba labarin cewa kuntu usalli li qaumi bani salam kamar shi limami kenan limami ne amma bai gani bai yasa matsala ido yace ni nake sallah ga jama'a ta ta banu salam to da gidana da masallacin yace wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'at amtar yace tsakanin ni da su gidan ni da masallacin akwai wata wani kori wata korama tana shiga tsakanina da su an aka yi ruwan sama wani wanda yake wajen haro banda kasa ko ta koran wata unguwa in aka ruwa dama ya ka awoyi ba an karuwa kayan ka ta gida ko an karuwa baka ji gida ba ya ka jima ta koran mata rage zaka nan wajen haro banda nan irin wani unguwa kan ne kenan koran tana shiga tsakanin shi da masallaci in ruwa ya zo kenan bai iya zuwa ya ce fa shubba alai shi ya zuhu to kenan za ka keta koran shi ya zu ka keta abu keta koraman ratsa koraman kibal masajidihim shinku alai mana iya mun wahala matsayin shi na bai ganin kirki kuma yace kan haka faji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu nazojan manzana sallallahu alaihi wasallama nace mishi inni ankartu basari ya rasulullahi gani na bana ganin kirki duru duru kuma wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasil zajat al-amtar kwarin da yake tsakani na da mutanen nawa da ƴan jama'a tawa da masallacin namu in ruwa yazo iya kwararo da ruwa dan haka fa yushqu alai ishtiyazu keta ko ratsa wannan korama iya ban wahala dan haka fawdittu annaka ta'ati fatusalli fi baiti makanan attakhidhu musalla don haka ka zo ina so ina burin ka zo gidana ka yi sallah a wani wuri a cikin gidana don in riƙi wannan wurin in riƙa sallah a wajen na ku tabaruki da nan salama annabi ya riki sallah auren rika sallah ya rika sallah auren kenan ruwa yazo da bai iyawa akan larura kaga dadda makaho ne zuwa jami'i yake amma a halin larura ne na ruwa bai iya zuwa shi yasa zai samu wurin sallah a cikin gida haka ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga gurin shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل زي ما أنا أمسك زن زن زن جي جدا ناكا يصلى أورن ذاك يصلى أورن شكنا فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار سيد ساهي مزال لا يسبكو زوا da sahiyata da shi da abubakar suka ta gidan nashi a marana kware ta dago ta hada zahi wasta'adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa azintu lahu madalla yazo inda amsa gida da ake sal uzinin shiga yana uzini ya shiga ka ko istizan akwai salama shi akwai mutane su gama abu guda abu biyu zama guda shi neman uzini daban kuma sallama daban idan ka zo gidan mutane a shari'a assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to ba shiga za ka yi ba hata ta sta'adinu wasu ta sa'adinu su sai kun nemi uzini aka amsa assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu aka amsa ko sai ce in shiga haka kamata ƙa'ida in shiga in su an ce shigo ka shigo an ce an riga da murya haka wani haka shirya amma gudun fagat kudin haka wada mutanen mu haka suke al'ada ce na mara kyau shi yasa babu maganin irin mutanen irin al'ada ta laraba kwace wasu yan bariki kudin gidanka dama arhi shi ne kuma maganin mutane kudin gidanka arhi dama ko ya buga bai shiga bai ka buɗe wallah shi ne kudin ko ya buga ya ce salamu alaikum bai dama shiga ya ka shirya ka gyara ka bude ta shigo amma haka ba na aladun mu wallahi ba ba ruwan mutane sallama ta mutum ya daga ka sallama daga daki wa assalamu alaikum wa ita shi cikin daki ka sallama wallahi ka ce mu wannan iya cikin mu ba al'adu na mana ya bude daki ya daga idan shi a cikin ce assalamu alaikum nan cikin wa yake ga mana wani abokin shi ne ji gidan shi suna wannan aka huta mace da miji suna tsaka daki dan suna kwance da haka wani abu ba kun da kawai assalamu alaikum suka yi da wudin shi ta haushe kawai shi kasa mai magana da shi ina shi ɗaki mun salama kuma ya daga kasari ya daga musa ta sa ta da matar shi allah sadi ana ana wasa na abu kuro mu iya cikin muku al'ada gaskiya ya kamata mu gyara shi gaskiya in kai sallama assalamu alaikum ka dakata ko amsa an amsa ta kwankace in shiga shi ka kamata kanka haɗa kuran kwaram ya ce annan salama ya zo ya ce ya nemi uzini fa'azintu lahu na ba shi uzinin shiga tukwa da ya shigo falon majalis hatta ƙal da ya shigo bai zamana ba sai ce mishi aina tuhibbu an usalli min baitik a ina ne kake sayin sallah gidan naka fa'ashartu lahu ilal makanan lazi uhibbu an usalli fi sai na gwada mai wurin da nake so ya sallah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له يتي ديزو يتنبيني أين تحب أن أسلي من بيتك إناك كيسو إن سلى أجدناك fa'ashartu ilal makanin lazi hubu an yi sallifi na gwada mai inda nake so ya sallar ya ce a lokacin bayan an je wajen faƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallam faƙabbar manzala ya tashi ke tsaye da sallah ya yi kabbara wasafafina wa ra'ahu muka yi sahu a bayan shi fasalla raka'atai ne ya yi sallah raka'a biyu ثم سلم يسلم وسلمنا حين سلم ومك يسلم لوكتين دي سلمت nan mene kaga ana iya jam'i na haka kurin ayi nafila tare eh muka yi nafila tare da karka a biyu yace fa habastu ala khazira tusana ulawi na tsare shi kenan bai huta ba da ya zan akwai dama an shirya abinci na hazira abinci da ake ma ce ana kama ce mikita a hausa marga-marga shinkama a gama shinkafa da kitse su kitse kasan abinci ne muni anan likita ya hana mu ci shi likita daga cikin taki mataki ta suke wai sanmu ne ta suke wai sanmu abayar duk da ko a likitanci a ilmanci akwai bangare da yake da fida akwai abin da yake bukata a cikin adam yawa kullum abu kai yawa ne amma cewa kitse illa ne wala ba haka bane ba kaman ana ba da goyon baya ga yahudawa na haramta musu kitse wallahi ka bincika ka bincika wallahi iya fa'ida jiki kakkai da yawa akwai ababen da aka samu a cikin kitse ba abin da ka binciki amma akwai kasa mace kullum cin hata likitoci kullum mutum ya rika miza ajiyar ya yi likitoci ku rika miza ajiyar likitoci ku rika miza ajiyar abin yanzu kullum ci gaba yake ana ganin zababe wannan likitan ya tsaya kullum haka ya karanta alakwal tun ya alakwal ci kuya ramar ramar shakar ma ya shakar ramar lakwal ya ka shakar ramar lakwal ya yi fanta ramar lakwal amma ya kaga bayanin abin da karanta tan alakwal alai ana miza ajiyar kullum ci gaba yake ana gano wani abu komi kai yawa dai komi kai yawa kenan su a can dama abincin ne wannan iya cikin abincin gwada kitse kitse abinci ne mai masu alocin su ne man sama ka suka rayu kitse shi ne man sama kitse tara ake jewa shi ne da ake miya da shi kuma nan duk wanda ya san da uwa za ta shi aka laya kaya guda ake halle ya yi watanni gidan ku ba a sayan mai ko ba ka muke ba nan watanni ake gidan ba a sayan mai kurin wani kitse na laya shi ake miya da shi ko wace laya lau estomaki mai lagata ya ce mu da haka muka tashi kuma haka aka wuce laye lau haka aka tashi haka muka zo kuma abun dona abu da gaba suka zo na abu suka yawa kullum dai abu kai yawa ta kace kakkace da yawa ya ce wannan abinci ce shi na khazira ke na tsaye manzan Allah ke na a wannan marga-marga abincin da ake nan da ake gama gari da mai kitsawa ake jakudawa a yi abinci ya ce fasamiya ahaludda wannan zama da muka yi sai makwabta shi na ahaludda kama ce 'yan guwa kuma 'yan mahallaki 'yan gurin 'yan guwa makwabta sai suka ji labarin manzan Allah yana gidana shi ne ya ce fasamiya ahaludda anna rasulullah sallallahu alaihi fi baiti ɗan makwabta suka ji labarin annabi yana gidana nan wa kama je nan cewa annabi da ya zo mai hara sallah ya ci abinci akwai ruwaya ta hana sallah lasata bi hatta ta'am law dakhul khafsan babu sallah gaban abinci an ce wannan akwai ruwaya da annabi sallallahu alaihi ya zo irin wannan ziyara sai da ya ci abincin irin wannan kuma ya sallar nan kuma ya zo sai sallah kuma tukwaci abincin wace wannan fikirun tana baka cewa kenan inda aka ce ba a sallah inda yake da abinci inda akwai yunwa ana bukata daman ka zo da bukata ka da yunwanka to kakka dan ya ga fata sallar ruhin sallah shuyi nutsuwa ka zo kana tana fala tana nan tana kamshi kana jira kashi kenan an akwai bukatar abincin shine a ranka sai ka cika tukwaci ka sallah amma nan abinci ba na bane ba ka shiga sai ku don ka sake sallah ba lai bane ba dan sallah kana annabi ga abincin amma yaje yayi sallah ta kwan aka zo aka ci abinci ta wannan fikin suke kawo wannan ruwayan sai ga masu to dai anan almuhim nan da aka ji mutane suka yi labarin annabi na gidana fa saba rijalun minhum hatta kathura rijalu fil bait mutane suka yi ca aka ga zauwa aka ga taruwa shin fasaban nas aka ga taruwa annabi a gidan azaya aka mutane suka ga taruwa har mutane gida na ya cika ana cikin tattamana ko cikin abinci faqala rajul ma fa'al maluk la arahu can a cikin wani ta aka magana an ce malik ibn khushum cikin dai wannan ne mutanen madina ne kuma tabbas sun mai dai zato a takaice kuma mai jami'in zato wata mu'amala shi kullum za mu ga a ciki akwai zara sun mutum kullum ga kauce ma mu'amala da mutanen banza kai ma za a saka layansu malik sai ce aka banga malik ba cikin mutane ya ka banga malik ba faƙala rajul da ya kamata a ce an ganshi a wannan taruwa a wannan wurin sai a cikin mutane wani ya ce zalika munafiq la yuhibbullahu wa rasula wani malik munafiki ne bai sa Allah da manzan shi cikin mutane anan haka ne faƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul zalik kakkai wannan magana wani kakkai wannan magana ala tarahu qal ala tarahu qala la ilaha illa allah yabtagi bidhalika wajh allah ta'ala baka gaba ko baka tsammanin wani yayi kalmar la ilaha illa allah kuma yayi ta dan neman yarda Allah fuskar Allah mana kana ga bisa ga ka ce munafiki ne faƙala annabi da wannan magana shi dai mutumin bai je ne ba ya ce Allah wa rasulu wa ala da annabi ya ce baka gaba wane ka sama da wane ya yi wannan kalma da neman yarda Allah da manzan shi ya ce wannan da ya ce Allahu alam Allah da manzan zuga sani shi je kurum ya ce an ba na kenan wannan Allah da manzan shi su suka san menene gaskiyar yi dan Allah ya ce amma dai mu eh amma nahanu mu dai fa wallahi na rantse da Allah ma nara wadahu wala hadithahu illa ila almunafiqin mu da wanda muke gani gaskiyar magana abakan mu'amalar shi soyayye shi kun munafikai ne wanda an san munafikai gariya ko sun munafikai akwai munafikai bayanan suka bayyana to mu da mu da gaskiya muna ga bai da abakai na mu'amala wanda yake so sai munafikai kinan shi yasa muka kwata su to shi aka ce anan annabi sallallahu alaihi wasallam yawa malik sheda ta cewa yayi dan namar da Allah amma duk da haka annabi sallama bai aibanta ba wannan da ya cewa malik munawiki me yasa ya aiki da zahiri Allah san baɗi ne mu dai kan makanta a baya umar ya ce babu wahayi za mu ɗauki mutum da abin da ya bayyana gare shi Allah san ɓoye shi kenan shi wani bawan Allah ba a zarge shi ba ya yi aiki da zahirin al'amari na hali zama da banawakai kenan kai mata da kake su duk da annabi ya kare malik da an ce iya cikin suka ci badar a cikin ta bata badar an ta bayatar ana shakka kan yaji ruwa ko bije bayatar da wani ba amma yaji badar ta yi da annabi da mai shaida nan dai a darsin zamu doka anan kurin maganar mutum ya guje wa abokantaka zama cikin mutanen matsa hedin inda wani abu ne daban nan ko da abu tsaron kurin ka zo abokin da zanku abokan kun mutanen banza ne kullum su ne mutanen ka baka da abokai su za ka ga mu musan zahiri musan baɗi kai ka da kaman kai su ne kurin shi ne maganar kurin mun muna ki zahiri ne shi sa suka ce mu dai da annabi mai shaida mai ko ya ce amma na hannu kaji ko wancan Allah da annabi suka sani mu dai ce mu dai muna ga san shi sai da soyayya da munafukai tare ki da su kina ce yasa muke wannan magana sai anan ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah ya ce Allah ya haramta wa wuta ga duk wanda ya ce la'ila illallah kuma ya haɗi iya neman yardar Allah in dai don Allah kai da gaske Allah zai haramta ma wuta cinka ai kudi ta kalmar shahada aka haɗe ta take da masar ba da zuwa adam wanda sharadi da tarba shi za haka ɗayan wannan mantare suke da ba kama me yake ce an ce la ilaha ko muhammadu rasulullah ko abu sarbuwa kalma ce guda biyu musa rabuwa kullum ko ba kama ɗaya ba tare suke da wuta la ilaha illallah adam akwai wuta muhammadu rasulullah ne eh da musa rabuwa da ma abu ne ba ma shakka ba sabani kan ba sa rabuwa don da imani da Allah kadai bai yi muhammadu rasulullah ba ya banza bai bai hudda ka dole ka ga biye sun gamu suna kilan biyu kilan biyu ko a ce mai abu biyu ne abu guda biyu dole ya su mai fitakin shi sai wannan mai ake ce a kuma can baya mun karanta kuma akwai ruwa ta ka duka biya ko ai baya mun karanta akwai ruwa ta ce wanda shaida kuma Allah Allah kai amma ta Muhammadu Rasulullahi abi mun karanta da su sanan ya ka dai a wancan ruwa abi da kai ga masu duk wanda ya shaida Allah abin bo shine babu abu da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne ka haka ne annabi ya shirya ta mago nan kuma aka kalmar daya ta zama abin da ba sa rabuwa duk suka ko ga gaɗe to tare suke ɗaya sai ina ne a annan kuma ya fasara maka abin da muka yi ne itibana wannan bana abu kullum itibana bi kasar al-ayn muhmala wa iskan ta'i musanat fawq ba'daha ya um wahida don bayanin da muka yi ne menene itibana sai ban iman kasancin da malaman farko da yawa ba irin da kamar qur'ani ne babu wasali babu diyama kurin ruwaya haka aka rubuta ta babu diyama na ka qur'ani ne farko haka suka babu diyama wasali ai shi na kullum ce muku duk wanda yake a ƙila ta kalaka wato ƙarshe duka ƙwarar mai duka mai ya maka hudu duka sai ƙwarar mai habarci a ta ƙura'ani ya bar shi domin abin da ke tura maganar ruwayoyi masu ruwayar hadisin su suka rubuta ta ƙira kanta shi nake cewa yake wani malamin cikin sun nake cewa suna makabala da wannan ƴan kalaka wato ya ce to sun ce su suna inkarin duk wata ruwaya duk iri ce ya ce karanta min ƙura'ani ya karanta min fatiha ya ce wannan ruwa ce ta ruwa ya ce ruwa wasu ce ya ce wawar shi ya ce to kai ma Allah ce kana cewa baka yi wani ruwa hira ce to ka ce ka yi kanka da kira ruwa wasu wasu urbalami ba masa abi bane ba ba masa abi bane ba ko shi wasu ba shi bane daga nafi ne shi ma ba shi bane kai tsaye nafi ne kira to kana ture ruwaya to wani masu ruwaya su suka ruwa da ɗaya ne duka duka duka duka musu gaba ɗaya duka gaba ne gaba ɗaya ba ƙur'anin ba sunna gaba ɗaya inda ka ce ka yaƙi da ruwaya ko ya sana duka ya ka ture gaba ɗaya ba sa rabu abu ne su masu ruwaya na ce wannan ruwa ta haɓusa ruwa ta nafi ruwa asibiti ba ka kake ba kenan wanda wani wani mutane kun rashin hankali ne kun suka shiga addinin duki addinin bai gata yanzu ko haɗe shi da abin da ga dama amma mutum ya ce ba roshi da ruwaya ba roshi da sanai da hadisi ka san akwai shirmi a takaice da kenan muna magana ta menene da ta itibar kenan su a da kenan haka suke wasali ya ce ka zama ta bani ko to a can asalin abun babu wannan babu wannan wasalin ko daya babu kasara babu sukunu babu ta'a ta babu ko alama ce yake maka to haka suke yi fatar a cikin layin karatun yace bi kasar la'ayin al-mumala ita ba wannan wannan ainukin akwai kasara a kasanta kuma da iskan ta'il musanna ta mai iya biyu dugu mai iya biyu a sama shi kuma a mai sukun a mai sukun eh eh foka ba da ya ba mu ko da ba da muwahada kenan ba eh ittiban da ba duk babu babu take duk babu diya haka suka yi karatun daga bani Allah ka masa sauki dai ci gaba da abin da sai da sha wuya ta qur'anin haka haka haka ya taso hajjaj bin nasuba shi ba hajjaj shi ya kawo wannan ci din da mabannaci ne amma ya aiki hajjaj shi ya kawo magana a yi diya lokacin musulunci ya yadu ajima abin addini ya faɗi wanda ba su gami larabawa rashin sanin abin ya yawa an haka ce kowa sai haka abin ba zai karanta daɗi ba shi ne ganin shi gwani ne na ƙura'ani asalin hajjaji malamin ƙura'ani ne karantar da ɗalibai yake ilimin ƙura'ani allah ba shi ƙura'ani wannan abin tabbas haka ne magajin ƙura'ani ne kuma ya yi karantar gwanin ƙura'ani ne to shi ne ya zamana shi ne ba da dama da yin ɗugu a yi ɗiya a yi wasali ta dubban ka tara baki ba tara baki kun daman kasar kanka kaji da ji ne da sama ne kuran na ji wani wannan kamar shaida ce amma ina aiki da wanda ya iya kuɗa zaka zanta mu dole ke na yi sinadi yadda wanda ya kira zai koya mun ji bane tara baki din gane haka abin ga ciki to abin aka kware abin za su samu matsala to wannan shi ya kawo nan dama aka yi ɗiya aka yi wasali da dubban musu don abu na ce na mu'amala na bashar na abu na ibada ba da cewa bida ce masu tsaye da abu da ta kace a takaice ne wannan shine yake fasara mace wala khazira yace bil kha'il mu'jama wa zai da yace khazira a can babu dan yace madakha al mu'jama wannan akwai da a saman hakin kuma ita ma zaikin bara bace ba bara bace ba ba ta yace ce khariza tun babu ita ma wannan akwai da zai ce mai da to me khazira yace hiya daqiqun yutabaq bi shaham wani gari ne ake dawawa tare da kitse me yace da yace sabar rijalu me sabar rijalu yace bi sa'il musallata da sami diya uku ai ja'u wajtama'u ma'ana sun zo sun tattaru wannan bayanin dimin shi a baya kurin wa an umar bin khattab radiyallahu anhu qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت سبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأردعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارعة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله أرحم بعبادي من هذه بولدها متفق عليه ومن كبار labarin cewa ƙadim rasulun fata ce saman lamkin ko masu fasara masu wasa ne ko fata ce saman lamkin rasulun ne ko a sunan tsawar tun da ne ko alakon ko ba lamkin da ya tashi ma'ana ban kenan an zo manzo Allah kace ƙadim rasulun Allah kenan annabi ne yazo nan ƙadim rasulun Allah mana an zo manzo Allah an zo manzo Allah sallama bi sabayin an zo mai da kamammin yaki ni na ba ba alakin a wannan ruwaya duk da ma'ana ce dai rasulullahi ne kuran kenan an zo wajen manzo sallama bi sabayin an zo mai da kamammin yaki amma an kama mutane a cikin kamamin da aka zo he annabi ce fa'iza mara'atun mina sabai tas'a sai ga wata mace cikin kamamin tana yawo cikin kamamin tana diba tana bincike tana bincike ashe ɗanta aka ɗauke tana gudu tana yawo a cikin kamamin idh wajadat sabiyan fi sabai kurin ya ta samu yaron ta ƙarami a cikin wannan kamamin akhazatuhu fa'alzaƙatuhu bai bataniya ta kamo shi ta gama a jikinta mata ɗa'uwar da ta gama yaran a jikinta fa'alzatu kai tsaye ta ba shi nono kai tsaye ta sami a nono ta kama ta rungume ta tashi a nono annabi ya kallanta sai annabi kewa sahabai wani darasi ko wa'azi sai yake ce an ji umar faƙalar rasulullah sallallahu a tarawun hadhihi mar'a shi yanzu kuna ga wannan mata kowa ga abin da ta yi yadda sanda da tarin kudanta da kowa ga abin da ta yi kuna ga yanzu wannan mata kuna ganinta tarihatan wala da finar kuna ga wannan mata za ta je waɗanda cikin wuta zai yi suka ce la walla baiwa wallahi baiwa sace wuta baiwa mayanan soyayya sace wuta baiwa sai ce musu lallahi ya ce wallahi ce lalle tabbas kun ga Allah Allah tabbas Allah arhamu bi ibadi min hadi waladiya yace tabbas Allah ya yi jin kan bayin shi jin kan Allah ga bayin shi ya yi jin kan wannan mata ga danta rahamar Allah ga bayi ta yi tausayi mana mata ga danta ko ga abin da ya hili ne ko to Allah ya yi samu da wannan ya samu da samu mata ga danta magana kenan wannan ruwaya Bukhari ya kata Muslim ya kawo ta وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي kuma ce muna cikin babu raja ko mutum kai yake kamuna yace abu da ke ban labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma khalaqa Allahu al lokacin da Allah ya halittu kataba fi kitabin ya rubuta a wani littafi na musamman wannan littafin da ya rubuta fa huwa indahu fawqa al-arsh iya wajen shi a saman al-arsh me ya rubuta ya rubuta inna rahmati taghlibu ghadabi tabbas rahmata tarin jahushina kenan rahamar Allah ta hushin Allah Allah yana hushi yana yana yana rahama amma rahamal ta yi ƙarfin hushin tarin ja hushin muttafaqun alayhi wa fi riwaya inna rahamati ghalabat gadabi maimakon tagalibi ko nan ta ramata lafazi ne can ta tagalibi gadabi ko a wata riwaya ta inna rahamati ghalabat gadabi wa fi riwaya inna rahamati sabaqata ghadabi mace lafazi ne din dai na tarin jaya ko tarin gaya ta hide kurin a takaice sai wa anhu wannan ruwa wannan ruwa da bukhari ka ta muslim ya kawo ta wa anhu wata ruwaya ta abu huraira radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz' فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه wannan ruwaya abu nake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in Allah ya sanya rahama yanki yanki kashi kashi 100 rahama Allah ya bata gida 40 gida 100 kai gida 100 gida 100 yanki 100 fa'amsaka indahu 99 ya rike 99 gomiya tara da tara ɗari ba ɗaya kenan ko wannan ya rike ta wa an zala fil ardi juz'an wahida a cikin rahama ɗari ɗaya ce aka sabko a saman ƙasa duk ta wadatar da mu ya ce famin zalikar juz daga wannan kashi ɗaya a cikin ɗari ya tara hamun halayik halittu suke tausaya ma junansu har cikin tausayin ne hatta tarfa addabatu hafiraha an waladiya har dabba da ta shan nono ta daga kawarta dan ka ta daga mata kawa ta sha nono dabba take daga kawa ga ɗiyar ɗanta dan tausayi dan ka ta cutar da shi ba ta taka shi ba ta daga mishi sha ta maida ta aji duk wannan cikin rahama ne ɗari ɗaya ce duk take yawa duniya gaba daya a wata ruwa ce fi ruwayatin إن لله تعالى مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وآخر الله تعالى تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه wannan ruwa abin da yake cikinta cewa inna lillahi ta'ala mi atarama Allah mai girma da buwaya yana da rahama ɗari anzala minha rahmatan wahida a rahama ɗari ya sabkar da rahama guda wannan ita ce gudal ita ce bainal jinni wal ins ita ce ya raba tsakanin aljani da mutum walbaha'imul ahwam da dabbobi da sauran halittu macizai da sauran kwari duka sauran sauran kayan kasa mana aka ce sauran halittu ban da manyan dabbobi irin su kunamu macizai duka da hawa sauran halittu rahama ɗaya ce diyar malakanun su fabiya da wannan rahama ɗaya ya ta'atafuna wa biya ya tarahamun da ita cikinta ne suke tausaya ma juna suke sassabtawa ta tamsasawa ita suke jinkan junansu wabiha ta tafil wahash ala waladiya da shi na alwashi dabba mahaukaciya zaki ko kura masu ci dabba da mahaukacin daji ne da shi dabba daji take tausaya ma ɗanta wa akhara Allah ta'ala a wannan ɗarin ɗaya ce duk wanda ta gama kowa da kowa Allah sai jinkirtar da tisa'an wa tisa'in rama sai bar wancan rama tara ita wannan sai ya bar ta sai gobe kiyama yarhamu biha ibadahu yawmal qiyama gobe kiyama wannan rama 100 ce zai raba sauran bayin shi Allah sa muna ciki haka kaga tabbas kenan abu mai yawa ne rahama tana da yawa ta Allah yace wa rawahu muslim min ruwati salman al-farisi ko abu hurairah ko an samu ta hanya daban salman al-farisi ba abu hurairah kadai ba saman farisi radiyallahu anhu ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahama faminha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu bainahum wa tis'un wa tis'una li yawm al-qiyamah wannan ruwaya saman ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah inna lillahi ta'ala mi'ata rahama Allah yana da rahama 100 famina rahamatun a ciki akwai rahama guda kenan ya tara hamun bihan halku bainahum ita ce halittu suke tausaya ma ko jinkan junansu amma wa tis'un wa tis'una li yawmil qiyama rahama 90 da tara an bar ta sai gobe kiyama wa fi ruwaya wata ruwaya inna Allah ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ard mi'ata rahama kullu rahamatin tiba ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة, رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة nan abinda yake bayani cewa Allah mai girma da buwaya ya wata halitta wani halitta da ya yi yau makalaka samawati wal ard tun radda ya halitta samai da kasai ya halicci mi'ata rahama ya yi rahama ɗari kullu rahamatin tiba ko ta rahama guda rihi tsakanin sama da ƙasa na mace ma na me ya ka gama wai girman rahamal ta cika tsakanin sama da ƙasa cikon girman yawan rahamal eh ko ta ɗaya cikonta yawanta tsakanin sama da ƙasa eh ɗaya ce wannan faja'ala minha fil ard rahamatan ya sanya rahama guda a cikin ƙasa a wannan ɗaya ce kuma aka ɗauko fabiha ta'atif alwalid alawalid da ita ce uwa take tausaya ma danta wal wahsh wat tayr ba'duha ala ba'd da dabbobi na daji da tsuntsaye suke su ma tausaya ma junan su fa idza kana yawmul qiyama idan kiyama ta zo akamalaha waccan ɗayan da ya kawo da 99 suka jingita ko kiyama in ta zo sai ya cika waccan ɗaya ya gama ta da 99 ta zama tumi 100 kenan zai cika rahamar ta koma 100 a gobe kiyama Allah samu cikin rahamar shi ina ganin ya dace mu tsaya dan wa akwai dan wa Ibrahim da muke ake da shi Ibrahim mun shi Ibrahim an yi komai yanzu tsohon shahara su yanzu ba la'asar sai cikin addu'a Allah cikin shi amin ne Ibrahim wannan da muke abu da shi yanzu aka aiko mai shi ta yaro su يا رسول زبان أسا اللهم اغفر له وارحمه وارحمنا بعد اللهم اعف عنه واكرم اجره اللهم اعف عنه واكرم اجره وسيم دخله وغسل بنا وسيم البرد اللهم اعف عنه واكرم اجره وسيم اللهم اغفر له وارحمه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Museum Bombana.
eh eh eh